بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوك وتنا شعبان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a wannan masallaci mai albarka masjidin mus'abin umar a ci gaba da karatu a littafin alfasawar hamamiyar kubra wanda ɗaya daga cikin malaman musulunci ya rubuta shi shine shekul islam shek ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taymiyyat al-arani din maji masu malamin da ya rubuta wannan lissafi malamin ne da ya rayu karni na bakwai an ayyar shi hijira tana da shekara 661 ya bar duniya 728 Allah ya mushi jin kai da rama asalin wannan lissafi jawabi ne na ko kuma amsa ce ta tambaya wadda aka fuskantar da ita zuwa ga wannan babban malami akan cewa menene matsayar magabata na gari sahabban manzana sallam da wanda suka biyo su baya menene abin da suka tafi a kai dangane da ayoyi da hadisai waɗanda suke bayyana siffofin zafin Allah subhanahu wa ta'ala ko wanda suke bayyana siffofin Allah subhanahu wata'ala shi ne wannan malami sai ya rubuta wannan risala don ta zamanto jawabi ne akan waccan tambaya wadda aka yi malam da ya rubuta wannan akwai abin da ya biyo bayan rubutawa na malamai waɗanda suke na misira wanda suka yi itirazi akan wannan suka bujiro suka yi maganganu akan wannan littafi da malin rubuta alfasar hamawiya wanda ya rubuta shi a 'yan awanni tsakanin azuhur da la'asar wannan ya sa sai kuma malin ya biyo baya da al'itar azatul misriya wanda yake shi kuma kimanin mujallar hudu wanda suka zama kamar faɗaɗawa ne da kuma bayani akan abin da ya haɗi a wannan takaitacciyar risala. Allah ya amfanar da mu abin da muka ji baya amfanar da mu abubuwan da za mu ji a wannan littafi mai albarka ya sanya karatun ya zama to abin da zai kara mana kusanci wurin Allah da kuma sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala mun tsaya a gaba wanda malam ya ambata irin yadda wanda suke kan tafarki wanda yake na kuskure suke jiwon wanda suke kan hanyar daidai da wasu laƙubba marasa kyau ko sunaye marasa kyau wannan duka don zaman sauwa tarnaki a hanya ta gaskiya iya daga abin da yake ƙara bayyana cewa gaskiya gaskiya ce a samu masu adawa da ita su yawa a samu masu ƙalubalanta ta su yawa musamman ma a ce wanda suka ƙalubalance ta ba wanda suke kan daidai ba ne to wannan ya ƙara maka ne duk lokacin da ka ga wanda ba su kan ne sun tunkare ka suna adawa da kai akan abin da kake na addini to wannan alama ce da take nuna abin naka na gaskiya ne dukkanin manzannin da suka zo sun gamu da irin wannan tsangwama izgilanci fasawa jifa da laƙabba marasa kyau diddan su kore al'umma da bin manzannin Allah kamar yadda mutana annabi suke jama'a na raka sab'ata illa allazina hum أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين da kai da mabiyanka ba mu ganin ku face mutane ne wanda suke koma da bayan cikin mu kaskantattu mutanen ma da suke marasa wayewa masu tunani na mutanen ƙauye ko kuma masu ƙauyenci da kuma rashin tunani wanda yake na birni irin wannan abin shine mushrikan Qurayshawa suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da sahabbai bayan Allah wanda sahiya da yamma suke zuwa majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don neman yarda Allah Allah ya ce wala safaru lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha lalle ya rasulullah kaka kori waɗannan bayan Allah wanda safiya da yamma suke bauta Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wai abin duniya bane suke nema kawai nema ne suke su samu yarda gurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka irin wannan abin wannan siyasa zaka ga duk wanda suka karkace suna amfani da ita a duniyance zaka ga ana siffanta mabiya sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam da gidadawa ko wanda ba su gane ba ko kuma masu tsananin cikin addini ko masu tsananin kishin addini har ma zaka ga wani lokaci mai riko da addini ya ce mai mai tsananin kishin addini saboda an yarda ka nuna tsananin kishi akan kuɗi akan dukiya akan ƙasa akan kaza amma ba a yarda ba ka nuna tsananin kishi addini ta yadda za ka so addini ka so mutum da addini sai dai ka so ɗan adam a matsayin shi na ɗan adam ka so kaza amma in dai addini ne to dai a siffanta ka da irin wannan siffantawa to amma da yake ƙarshe za ka ga cewa kenan kayi na ƙarshe na bayan Allah ne. Annabi Nuhu alaihi salam ya ce tasqaru minna wa inna nasqaru minkum kama tasqaru. Saboda haka sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi. Asannu za ku san wane ne wanda azaba za ta zo ta kuryatar da shi wa manhuwa kazi wane ne wanda yake kan ƙarya ba kan tafarki wanda yake na daidai ba kamar yadda Allah ya ce sayalamuna gadan man al-kazabul ashar lalle da sannu a kiyama gobe za su san wane ne wanda yake mai matsar ƙarya wane ne wanda yake mai girman kai a sannu za su gane wane ne wanda ya kauce ma tafarki wanda yake na daidai so da haka irin wannan abin ana jiwon mutanen kirki a kai sai dai wajibi ne akan dukkanin wanda yake da ikon ba da kariya ga gaskiya ko ga na Allah lokacin da aka taba su to wajibi ne ka yi jihadi inda za a taba addini a taba sunna a taba tauhidi a taba masu kira zuwa ga tauhidi to wajibi ne ka zama ka yi jihadi yin jihadin ka a kansu yin jihadi ga wanda suke kan tafarki na daidai yin jihadi ne akan sha'ir na addinin Allah subhanahu wa ta'ala yau da haka kenan wannan wajibi ne shi yasa ɗaya daga cikin malaman musulunci malamin da yake mai alkunya da abu isa ibrahim wani urman wani birbaf a shafi'i ya wallafa wani juz'i ya kira shi tanzihu shari'a anin albabi shari'a tsarkakewa shari'a daga laƙabobi munanan laƙabobi waɗanda ake jefa wanda ke kan daidai da waɗannan laƙuba in malami ne yake kan manhajin salafus salih sai a dinga jiwahi ko dai da karkasa zuwa ga masu mulki ko da karkasa zuwa ga kaza to ba san dan ana jifan ka da wani abu wanda yake ba na daidai ba kai kuma ya sa ka kauce kamar hanyar ta daidai misali dan shi'a sun ce ma na zubi to wannan kai ya lazumta maka kuma sai ka janye wala'in ka da ba'in ka ga ahlul sunna dan nawasu sun ce maka shi'i kar wannan ya bayi kuma ka taba wancan bangare saboda haka kenan dole ka tsaya kawai kan hanyar ka da kake kai yabon mai yabo kai ya canza maka sannan kushen mai kushe kar ya sa ya zama to ta ja da baya saboda haka ya rubuta wannan wanda ya ambata maganganu na magabata akan wannan cewa lalle dukkan wanda suke yan bid'a suna jifan ahlus sunna da wasu lafubba wanda suka kaga kuma suna ne cewa su suke kan daidai ya ce kamar yadda mushrikai suna jifan manzarar salam suna mai laƙabi da wasu abubuwan da suka ƙaga to haka su ma wanda suke mustari'a suna jifan ahalin sunna ya ba da misali yadda ɗan shi'a suke ce ma ahalin sunna na wasu ma'ana na wasu wanda suka kafa kafan zukan iyayya ga ahlul bayt qadariyya suna kira ahlus sunna mujabbira sannan murji'a suna kira ahlus sunna shukkar jami'a suna kira ahlus sunna mushabbiha haka ahlul kalam suna kira ahlus sunna hashawiyya nawadis gusa gusarun da dai abubuwa makamanta haka sai ma da ce kama kanar ƙureshin su tsammin na biya tsallallah sassarasar majaluna kamar yadda ƙureshiya wani lokaci suna jifa manzana sassanan da zama hankali wa tarasar sha'iran wani lokacin kuma su kwatanta da mawaƙi kamar yadda suke da mawaƙa na larabawa wa tarasan kahinan wani lokacin su kwatanta da buka wa tarasan muftariyan wani lokacin kuma su ce shi ne ya kaga wa ƙalar lazina kafaru in haza illa ifku niftara kaga kafirai suka ce wannan kawai wani ƙage ne wanda ya ƙirƙire shi daga wajen shi sau da haka suna irin wannan wannan yana nuna mana mujtama na jahiliya duk lokacin da aka zo musu da gaskiya to suna hoto na hoto da gaskiya ta hanyar fasa masa suna ta hanyar nuna ta a wata huska wanda take ta muzantawa da kuma wani abu wanda yake na fatawa to kaga wannan ɗabi'a ce ta musamma na jahiliya Allah kare mu irin wannan kuma ɗabi'a ce wanda zaka tun marasa gaskiya suna amfani da wannan a yi amfani ga baki ɗaya da duk damar da za su iya بخيرهم ورجلهم ستسرى تكا da mawaka da masu kaza a sassaru a haru a kirkiru wani sharri da wani ƙaji a laƙa ma gaskiya da wanda suke kan gaskiya jijjan kawai a fasa su wando na sakuru na kama kafaru wa sakuru na sawa sai ma ne su kalu wa hada alamatul irfis sahihi wal musabati samma فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا ما ليش قالوا سلف كنن قالوا ما لا سلف ما غباتا sun cewa هذا علامة الإرث الصحيح wannan wa jifan gaskiya da yin lakabi na banza ga wanda suke kan gaskiya wannan wa alamatul irth sahih alama ce ta ingantaccen gado wal mutaba'ati tamma alama ce ta bibiyar sunna cikakken bin sunna in dai kaga an dinga maka lakabi da abubuwa na banza to alama ce ne da take nuna lalle kai ingantaccen gado al ulama'u warasatul anbiya kaga annabawa an musu wannan ko to kenan kai ma in ana maka alama ce kenan tabbas kayo gado mai kyau shi yasa amma annabawa to ina ga kuma kai ka gani bayan sunnata domin ita suna hiya ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da manzo Allah sai ke ka itiqadan in kana so ka san me sunna hiya ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da manzo Allah sai ke ka itiqadan bangaren aqida ya zama to aqidar ka aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai a ce maka ahlus sunna ma'ana duk wanda ya zama to yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqidatan bangaren aqida ka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzanka ka yarda da tsafu fi ma amaru tasdiqu fi ma akhbar wa istinabu ma anu laha wa zajaru an la yubada Allah illa bima shar'a ya zama to aqidar ka aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kana zuwa gurin bokaye babu harkan bori babu kullu kullu saboda Allah sallallahu alaihi wasallam bai kulla laya ba babu duba babu alqalma babu qur'an annabawa in kana nema abu da sa'a ko babu sa'a hadithu jabir قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن من قال صلى الله عليه وسلم كويا من الاستخارة ينجي كويا من سورة القرآن سورة إلى القرآن سورة هكا إذا هم أمر أحدكم بأمر إن كيف يهم من سوزي ولا الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة يصلى ركع بيبا فرلا bayan ya gama wannan sallah karanta du'a istikhara to kaga kenan malafar ahlus sunna in yana neman zabi da alheri ko ba alheri amma ba za zo za a rabu da shi bai je wajen malamin ce amma alƙalin ma da rabo ko ba rabo ba za zo zai arme bai ce amma alƙalin ma hawa'i ne ko nari ne ko kaza ko wane ne wane ba ya zo ba zai kasuwa ya kawo ɗaure-ɗaure da layu da kumshe-kumshe ya daddabka kayan shirka da kayan sabo a kowace shagon shi ba zai zo ba kowace gidan shi da ƙaho da wane ne sassara maganin ɓarawo ko kuma wani kamfani shi kamfani nawa ne za ka kamfanin ya kare sai ka kuma ga kyan fara da fara layu da wani waiwai an kawo an zutta shi an binne wasu layu da wata ƙwarya da turu alhaji nawa ne ya kare kuma yana da layin da sun yi ɗari dan ma'aikaci nawa ne wanda kan yi shiga ma ma'aikatar sai an shiga an karanta wasu abubuwa kuma aka yi waje da shi dan siyasa nawa ne wanda ya shiga ma'aikata da bayan ma an zaɓe shi ce dole sai an gama sai da tashi tsaye bai gidan boka bai gidan malam boka bai gidan abin da ya shiga can ya huta can ƙauyuka ƙauyuka kuma dole da ya huta ya bar ma'aikatai ko kuma ya huta ya bar gurin mulki din saboda Allah subhanahu wa ta'ala abin da shi kullu lahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha saboda haka duk abin da ka gani Allah subhanahu wata'ala ya baka ba mai amshi ba ma yaftahi Allahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha sannan kuma duk da ka gama sallah kake ce Allahumma la mani alima asaita Allah ba mai hana abin da ka bayar wala mutsi lima manaka ba wanda ya sai ba da abin da ka rike saboda haka kenan a itiqadan dole ya zama to kana bin manzara sassan bangaren ne aqida wa qad sadan dole ya zama kana koyi da manzana sassa wajen iktisadan wajen tawassutsan takaitawa daidaito wa alam ma ya qasdu sabili hanya madaidaiciya wa alam ma tabbas ita ce hanyar Allah siratul mustaqim so da haka waqti sadan dole sai ka zama to wasatan sai ka zama to tsaka tsaki a aqida da ahlus sunna haka shi yasa shekul sa shi aqidatul wasatiyya ya ambata wasatiyyatu ahlus sunna ta bangarora daban-daban akwai min su ahlus sunna tsakiyar babu tafridi babu ifradi ba ka same su ba sun tsara lamba ba za ka same su ba kuma sun sassafta suna nan dai a tsakiya kuma alkhairi yana cikin kenan wata wa qawlan wa amala sannan kuma abin da nan sallallahu ne ke kai kaulan shi yasa in ka binciki ahlus sunna ina zikirin shi yake ina wazifar shi zai gaya maka cewa lalle wazifar shi za ta kai ta azkaru tabawar masa sayyirin istighfari a'udhu bi kalmati tasbihi istighfari salati waɗannan dai abubuwan da ka sani fara inasi in kana neman hirzun ahlus sunna layin shi da kare shi to fara da nasu ita ce hirzun shi ita ce maganin shi na kandu ita ce maganin shi wanda yake na sihiri ita ce maganin shi na jinnu ahlus sunna ba duk kuma wanda kaga misali aqidatan ya faɗi ba ya kama kanka aiki ba dan ya ce maka tahiyar cikin ta yake kawai ba haka ba na gurbin ka gani mutum ne kawai ka ganshi a coci yana sabi ne ya ce wa ainihin ma musulmi kaga ai ba ma ya kama kanka aiki ba kawai ka san hudi ne ne kawai wannan kuma hudi kaga babu yadda za ya shigar da mutum a wa amalan kuma aiki ma dole ya zama irin na manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da ka aikata farilla ko na fila sallah sallu kamar ra'aytumuni usalli hajji khudu anni manasikakum azumi kowace ibada dole to wanda yake kan haka shi yake ce mu alƙur'ani fa kama annal munharifina anhu kamar yadda waɗanda suka kauce ma wannan tafarki yusammuna hu bi asma'a suke kira ahlus sunna da sunaye mazmuma na zargi makduba sunaye waɗanda suke na ƙarya wa ne taqalu sirqa sirqa ko da sun yi itiqadin gaskiyar tafarkin bina ala laqidatihim al-fasida jinu akan aqidar su wadda suke fatacciya fa kadhalika sabiquna lahu haka nan wadanda ke nan fa kama annal munharifina anhu kamar yadda wadanda suka kauce ma wannan tafarki yusammuna hu ke kiran ahlus sunna bi asma wa zumuma wa qaduba wa ne taqalu sidqaha ko da sun yi itiqadin gaskiya ta tafarki ahlus sunna kaga da ko wanda sun san cewa ahlus sunna kan gaskiya amma kuma mi ba su kan wannan على عقيدتهم الفاصلة فكذلك haka kuma السابقون له wanda suke bin manzala sallallahu ala basiratin asabiquna lahu masu bin tafarkin manzala sallallahu ala basiratin absa ilmi ala basiratin ba tare da bulubi ba kuma akan mi tawassul kenan masu bin manzala asabi wa kazalika asabiquna lahu ala basira alladhina hum awla an-nas bihi wanda kuma su ne mafiya cancanta da manzalar sassana fil mahaya su ne mafiya cancanta da shi fil mahaya a duniya saboda me yasa a duniya suna kan manhajin shi to kuma duk wanda ya mutu ka abu za a tashe shi akan abu kenan fa kazalika sabiqun lahu haka nan masu bin manzalar sassana ala basiratin kaga nan ya kace ala basiratin لا بد إذا سنة هي زم على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أما إن كتي ذاك سنة gurin wa ka koya kawai na gani ana yi sunna wallahi karhin na gani ana yi sunna dole koyan ka ce tambaya ce amma sunna ba yin na gani ana yi in ka ce na gani shi yasa irin wannan su suke ba mutane wahala masu san sunna suna mangano sunna amma kuma mi ba su zuwa inda za su koyi sunna ka gani saboda haka sai ka ga wani lokacin gaba ɗaya ma sun bali ala basiratin to dole ya zama su ala basiratin a bisa ilimi ala basiratin ba tare da gulubi ba a sunna babu gulubi sunna wasa sai kar ka zo ka ga ce sunna kake ka wuce iyaka a ga wannan ka ma ƙetar fabrikin ka dinga kirkirowa waɗansu abubuwan da kawai ba a babu su a sunna kana ƙara lamba in ka yi haka kai ma dan bida a sunan ka dole za ka tsaya yadda wancan wanda ya sako su kwace zargin shi to kai ma ba a yi raba ka huce iyaka ka tafi can gurin ka zurfafa ba a yi raba da wannan dole ka tsaya wasa kenan ala basiratin absa ilimi allazina hum awla nas bi wanda sune mafiya cancanta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune muhammadawa na gaskiya awla nas bi sune suka fi dacewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da sune suke da istibai ko ne gusto tribuna sa fatabuni awla nas bi bil mahaya a duniya wal mamat to kuma haka a lahira sai da sun mutu akan tafarkin da yake kai to a lahira ma sune za su sha tafarki a kafara su ne kuma ummatul ijaba na hakika wanda suka amsa kiran manzana salata batinan wa zahira a batini da kuma abin da yake zahiri wannan su ne zabi wanda yake na farko su ne kuma ahlus sunna duk wanda yake kan wannan ko ya ce ma kan shi ahlus sunna ko bai ce ma kan shi ahlus sunna su ne shi ahlus sunna amma alladina wafaqu bi bawatinihim wa ajazu an iqamatu zawahiri ma ne amma alladina amma waɗanda wafaqu suka dace ma manzo Allah su san bi bawatsini a batsini su ahlu sunna ne ma'ana batsinin su suna koyi da irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake kai kamar irin zaka samu wannan a jahilan sufayi masu ibada zaka ga suna da rajadi suna wa saboda matsalolin da suke kauna suna cewa masu saboda kauna masu ibada suna da khauki suna da abin da a cikin zukatansu suna da nau'i daga nau'i na tawakkali nau'i daga nau'ika waɗanda suke na itiqad batinan kenan yace amma allazina wafaqu bi bawatin waɗanda suka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen batini wajen tawakkali wajen raja'i wajen ikhlasi wajen abin da suka yi koyi da shi sanan wajazu an iqamatu zawahir amma sai suka gaza iqamatu zawahir sai da zaki sai ka same shi misali akwai tawakkali akwai raja'i akwai ikhlasi akwai abin da a ibadu na zuci za ka ga yana da su amma kuma yaka ga yana isbali wani ma yaka ga ya tatse gemu wani ma sai sai ka ga in ya zo sallah ma sallah ma lokaci sai ka ga kawai abin da ya ga shiga kamar shi hajjin shi sai ka ga saboda wani Allah ko ya dogara da wani mazhabi ko wani abin shi ne wanda yake na daban wajizu an iqamatu zawahir sai suka gaza ɗaya da zahiri kaga me yake bukata wanda aka ce batinan wa zahira batinin su suna koyi da mazala ta ikhlasi raja'i tawakkali duka zahiran kuma a hilima sunna kina ahlus sunna ne a batini ahlus sunna ne a zahiri ba wanda ba misali a zahiri ni'imar rajul da kai tabbata sunna amma kuma a batini ne dogaran shi da wani ba Allah ba yayi dogaran shi da Allah ka gani a batsini ne ba su da tsirar to kaga wannan ma ba za ka sayo shi ba a wannan zuba kwaro dole ya zama duk abin da yake na zahirin to kuma batsini shi kan wannan abin shi ne zuba kwaro to amma amma na zina wa kuɓi ba watsini wanda zuwa batsini suka yi koyi da shi wa ake zuwa da kamatun zawahiri suka gaza a su tabbatar da abin da yake zahiri wallazina wafaqu bi zawahirihim da kuma waɗanda su kuma sun yi koyi da shi a hili wa da zo an sahabu fil bawasin amma kuma sun gaza su tabbatar da batini su kuma kana samun kamar jahilan da suke fifita ayyuka da zahiri zaka ga da irin wanda shi kuma in dai aikin zahiri ne masha Allah a yi nan zumunci ne azumi ne sallan nafila ce zaka ga duk wani kokari dai kwa na zahiri to kawai akwai jajirce akwai wannan saboda haka duk inda ka gan shi yana damuwa da irin wannan wannan din na abin da ya shahi zahiri bai da kasala a zahiri yace kenan wafaqu wa awil ladina wafaquhu ko dan والذين وافقوه بظواهر معزز عن تحقيق الباطل أو الذين كوكم وندا وافقوه ظاهرا وباطلا suka dace da shi a zahiri da batsiri amma bi hasabil imkani gwargwaron iko za ka samu kamar jahilan ahlus sunna kana samu wannan shi dai yana da san yana son sunna misali yana son sunna yana abin da akan sunna yana intisabi zuwa ga sunna zaka ga ma lokaci yana difa'i ga sunna dan zo da bangare kake zai ce na bangaren sunna to amma kuma ibada ce ne ta ba su ribar tarewa ta zahiri ma ribar tarewa amma abin yana burge shi amma za ka ga wani lokaci haɓa shi da sama ta shi bambancin kaɗan ne wani lokaci ɗan isbali ya isbali in ya zo cikin yan uwa ya ɗage wannan shi dai haka wani lokaci ne haka dai baina baina yau sunna gobe kuma ana saman kaɗan ga haka zahiri dai haka gabba gabba to in mutum ya bari dan gajiyawa gazawa misali ko kuma misali mantuwa ko dai wani ajaziyya ajizanci na ɗan adam to wannan waɗanda sadatu amalan salihan wa akar sayyi'an asallahu an yatuba alayhi to wani waɗannan ana sayyi'a da su kenan sai ga gani to wannan babu ne da kace shi ma dai za su shiga duka cikin wannan sahuwa saboda ita sunna ita sunna mai makwabtaka da ita ma mai makwabtaka da ita ma ba a barki a baya safinar su nuhu kenan marnaki ba na jawan ta kallafa an hakari eh su mutane ne waɗanda la shi ajini abokin zama da abokin zama hannu suna ma bai sabi ba eh ita sunna abokin mai makwabtaka ma da ma da hannu sunna da gurin sunna bai sabi yanzu duk gidajen da suke nan gurin gefe gefe na nan duk za ka sami yawanci duk mata hannu sunna duk matsalolin suna sun san saboda karatun da ake sun san matsalolin suna wani abu ma an yi su suke rai kaga yanzu za su ga irin wannan masu kawo abuwa da su ma sun san kawai shirme ne wannan saboda kullum ni kana jin abu kana jin abu to zaka ga ita sunna yaran da duk suke makwabtaka da gurin zaka ga haka haka ita sunna mai makwabtaka da ita baya bane da wahala ka ga duk ko mutum mai adawa ne da sunna duk irin yadda yake adawa da ita abuwa tashi abuwa tashi inda yana makwabtaka da ita sai gane karshe shi ma kawai ya saka to duk abubuwan da aka jefi sunna da shi yarfa ne da kage bai taba jin abin ba kawai alheri ne ya saki kaga kawai da karshe shi ma shi kenan sai saka kai ta shan wahala kawai aka abin nan shi kuma karatun da sunna haka yake wannan alheri bai da wani abu koyi to su ma waɗannan duka kaga nan shekul sa ya ambata mana zurfi hudu na farko wanda sunna zahiran wa batina na biyu waɗanda batinin su sunna ne aka ce su ne zaka same su bangaren jahilan sufaye ba wanda suke da matsala bangaren aqida ba zaka ga akwai mutanen da zaka same su a janibin sufaye bangaren ibada da kokara abin da sai ka yi mamaki yanzu misali nawa ne daga alarammomi zaka samu cewa zai zauna shekara arba'in hamsin shekara kusan sama da haka yana karantar da alkur'ani kuma dan abin da ya samu ba ruwan shi bai damu ba da hema ta mai kyau gida mai kyau wane ne haka kawai babban abinci shi kawai na karantar da qur'ani yanzu yana da rasu kadago goma aji shikenan da abin da ya samu hannu baka hannu ƙwarya da iyalai shi haka yake lallaba rayuwar shi babu ruwan shi da wani abu wanda kuma ya dogara da Allah subhanahu wataala ka gani to kaga irin wannan za ta samu yawa da kuzi ko kuma wanda za ka samu cewa kenan masu kokarin zahiri shine kasa kenan gida ya ce labuta lil munharifina ba makawa ga waɗanda suka bauɗe an sunnatihi ga sunnan shi an ya ta fiha da dinga kudurta da dinga kudurta nafsan da dinga kudurta tawaya yazumuna yazumuna hum bihi wanda za su dinga zargin wanda suke kan daidai da wannan yanzu kaga ai waɗannan sirfin guda hudu akwai waɗanda suna janibin na kasa ko wanda suka kauce ma hanya in suka ga yanzu misali wani makashin ahlus sunna masha Allah ga nan ga gemu ga kaza tare suka ga ya gaisa ne wata mace in da ai wani yayi kaza ai kaza kaza kaza ai mun ga wani yanzu su dama nema suke su samu wani da'a sai su yi ba in ya amshi bashi bai bada bashin ba ai duk mai da rai ai da haka ai kaza kaza to yanzu nawa ne aka zo ina cewa sahabi ne za zo za a mishi sallah ana mishi bashi nan sallah sai ce akwai mai biya mai bashi sahabi ne ko kace saboda haka so mutum ya amshi bashin ka in bai samu ba tata zai ya baka bashin naka sai dai kawai matsalar da kudin shi sai bibiyan ka to nan gurin shi ma kuma ya bauɗe ba sai fita farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani kenan zancen an samu ahlus sunna da wani kuskure a dinga shi ba wanda suke wannan masu adawa da sunna amma samun wani ahlus sunna guda ɗaya da kuskure baya jazami a yarfin sunna gaba da shi yasa sai nuna ma matashi wannan guda hudu dole da kwai wani na kasu a tare su waɗanda in sun ga na kasu za su yi suka su aibanta sahiyar to wannan ka lissafa su a wannan siyayya wanda in sun ga kuskure ai ba sharadin mumini bane ya zama su والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم a tsaye suna ma da wanda za ka ga suna ɗauko wani tsari na kawarijanci yawa ka lura in wani yana ko ladanci a masallacin ahlus sunna ko ana tafiya tare da shi a majalisi ko yana wani agaji ko yana wani kaza in shi dan ya yaudare shi ya je ya yi wata aika aika shi yanzu kawai sai ya rabu da ku kun lura da wani abu kawai sai ya rabu da ku sai ya bar majalisin saboda wancan aika aikan ne so yanzu shi su kuma sauran yan uwan sai su dinga ɗaukan shi kamar kenan da yake masu yanzu su kuma su dinga mai mu'amala irin mu'amala kawari ya kaga a kawari su ne mutum ya kasa kabira ya kafurta muzazzila yana manzila bai da manzila sai to dan menene dan ana tare da mutum ya aikata wani aika aika sai a rafa shi a tashi za a yi aje a same shi tun kan shi dan ya riya mishi gaba ɗaya ma ya bar ku ya je ya lalace saboda yana ma ya kula jibul qafiya sai a je a same shi a taro shi a waye mushi da hankali a kwantar mushi da hankalin game da su waɗanda suke na raja'i a tunatar da shi kuma can bangaren abin da zai na tuba da kuma gyarawa da kuma kiyayewa inda kwai abin da ya jefa shi aikata wannan sai a hoto fili kawai a gaya mushi amma aka tsaya ya zo majalisa ana zan ce ga ni shi ko a fara dariya kaga su dole zai kori kanshi daga tahiyar da wannan duka kuskure ويسمون بأسماء مكذوبة suna kira ahlus sunna da sunayen ƙarya a ce wahabiyawa a ce kaza a ce kaza wa ni taqalu sidqa bisa cewa su ma sun yi tsakarin gaskiya ta sunna ka kaulin rafidi kamar kaulin rafidi wani shi'i da yake cewa man lam yakun ababakar umar fa kada ababakar aliya duk wanda bai yi abubakar umar ba to kawai yana cin sai da na duk wanda bai cin abubakar umar yana cin sai da na li'annahu la wilayata li ali saboda wai yace babu kauna ga sayyidina ali illa bi bara'ati minhu sai mutum ya fara kage kage wannan maganganu ne na mubtada kuma irin shi ne wanda bai iya tsaya ya gano hakikalin sunna ba sai kaga an faɗi mishi wani ɗaro kawai sai sai guyo shi ke sanyi sai guyo shi ke sanyi ita sunna ya ta jajirce dole tabbatuwa ne ginuwa ne akan hanya hanyar gaskiya tana da kalubale tana da abubuwa ka gani amma ka tabbata a kanta alhaƙu mansurun alhaƙu ka gani alhaƙu mansurun wa muntahinun bihi alhaƙu mansurun wa muntahinun bihi gaskiya abin taimaka ma cewa amma wa muntahinun abin jarraba shi in dai ka tabbata akan sai ya jarraba ka dan ya tsara jirgin qasur bi misra ma fi sabilillah udiya sai an jarraba ka dole kuma jarraba nan wa kakka dauka ta kowane guri za iya jarraba ka in dai ka tabbata kan gaskiya ke amma kuma kasancewa karshe ne cin nasara tana tare da wanda suke kan gaskiya inda jundana da wamul ghalibun amma ka ce wai so kake kai sunna ɗari bisa ɗari ka wuce ba a maka dariya ba ba aibanta ka ba ba kai sallama ba ka kyale ka ba gaba he ka sun karo ma za a ware yi da kai kuma dole ka zo daidai gurin a fara ma ka gani dan ka ji ne wai dama ita magana da aka wade ta dan ka ji ta ne ka gani shi za ka fara zancen ka ka karo so da ka zo daidai gurin kuma an zo daidai inda za ka fushe to kaga duka wannan shi ke tabbatar da kiyaye kan gaskiya kake in mai raunin imani ne kawai shi kenan sai wa ta koyiya da baya to kaga ai an samu matsala in dai ka turje an samu matsala amma kai hakuri ko kuma ka tsaya ai ta faɗa da kai ina kake da damar faɗa zai mahaukaci ya mare ka karama sai za ka kuma ana faɗa wani faɗa kuma za ka yi ka gani ai ba za ka yi ba wannan lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya ce inna ma ya'muruku an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman Allah tsare ni ana kuna min al-jahilin ya za a yi mai istihza'i ya wa injilanci kuma ka tsaya ka biye mishi saboda ai ancin jahili ne kai kuma ba jahili bane saboda haka kenan wala wala tali an illa bi marata min wa thumma yaj'alu man ahabba ababaka umar nasibiya kuma sai ya sanya wajen masu samun bakar umar ya ce musu nawasu bina'an ala hadhihi al-mulazama jiru akan wannan lazim din albaqila wadda take fasacciya ta cewa babu yadda za a tsotse ne na roye sai an kyawo bakar umar ka gani kamar dai irin lazumin da zaka ga yanzu misali maka salatul fatiha ce ba salatul manzara in baka laya da wani rubutu da wannan ya ce baka roƙon Allah ka ji wani Allah roƙon Allah nan shedan ma ba yi karshen dai na na sarki dai shedan to shedan ma ya roƙon Allah dan Allah ka ce wa mutum bai roƙon Allah ka ce dai a wani wani bai harka tsubbura kaza ka ce wani shi salatin su su salatin da ya fito daga bakin maza su shine salatin amma ya ce ai ka san su gusta salata da ka san su matsalar su gusta suke da za ka yi a su busu wazifa don mutum ya gane mene ne abu ko busu wazifa ko wannan haka ne muna yi tarafi kuma sannan muna abin nan da wannan ba mu ba salatul fatiha kwarai ko haka yake wannan bin waye kuma ba mun yi ba shi za ka ce bin mi amma ka ce bin mu salata da kaga ai zalunci bin mu kaza zalunci ne to irin wannan abubuwan shi ne a cikin gaba eh ai ka san su sun mai da uwayensu kamar lesar a'a ba haka ba ne tsarin da ake tahiya a kai na biyayya uwaye ya sha bamban da biyayya uwaye al'ada biyayya uwaye addini shi biyayya uwaye addini ne farilla ce wajibi ne haƙƙi ne daga haƙƙoƙuwa kuma dole biyayya uwaye tana kan turbar da addini ya sha tsaye karanta baya daga biyayya uwaye ka dau haƙƙin Allah ka wasu baya daga biyayya uwaye ka biye musu akan sabon Allah baya daga biyayyar uwaye ya zama so ka ya aikata wani abu na wajibi saboda neman yardar uwaye ka wanda duk ba biyayya uwaye bane ba abin da kai da shirka ne ba da za ka ma baban ka biyayya kan wannan abu ka gani a yi saka ka kuma saboda annabi ibrahim alayhi salam wanda Allah subhanahu wa ta'ala ta tuma wa hayna ilayka alaysa min millati ibrahim hanifa ka gani laqad kana lakum fi ibrahima walladhina amanu ma hakika da kyau ko ya tabbata gare ku annabi ibrahim da kuma wanda suke imani tare da annabi ibrahim alayhi salam ka gani a marowata ne musta sadaka a'a ta za ka yi busta sadaka sati da sadaka uku da sadaka kaza amma ka ce busta sadaka limamin ahlus sunna bai amsa kadago da 20 da wannan ta sadaka cikin tas ake sakawa sai a gama a yi hidimar addini a tattara a taimaka ma waɗanda suke sun cancanta a taimaka ma ya za ka ce ahlus sunna busta sadaka alhali kowane masallaci ga can da ana saka sadaka cikin sa kuma duk ana abin nan a daidai ka ce musu sadaka uku da kaza abubuwa na bid'o'in nan ne shine wanda ba a yi ka gani to duk irin wannan shine Allah zai ta kalu asfiya wanda suke yi su kada abin ingantacce ne aw ana dubiya ko ke tsaurin kai wa huwa al-ghalib shine wanda yake mafi rinjaye wa ka kaulin kadari kamar maganar kadari wanda yake mai aqidar kadariya cewa mani ta kada wanda ya kudurta annallaha arada al-kainat cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya yi nufin irada kauniya kadariya shine ya yi nufin kaddara ka'ila kowane abu wa khalaqa afal da ibad kuma Allah ya halicci ayyukan bayi faqad salaba ibad al qudrat wal ikhtiyar to haƙiƙa ya kwabe ma bayi al ibada bayi al qudra iko wal ikhtiyar da kuma zabi ma'ana ya zama ko ke waɗanda suke inkarin kenan kaddara wai dukkanin wanda yake inkarin wannan to ya zama so mai aqida wadda take ta jabariya wa kadhalika qadari kamar wanda yake da aqida qadariya wanda yake jamani ta kada mai kudur ta ce anna Allah arada kainata Allah shine yayi nufin kaddara dukkanin kasantattu wa khalaqa af'al ibad kuma sannan duk ayyukan bayi wanda yake da kudurin Allah ya halicce su fakar sarrafar ibada da kudura wa gaskiya to hakika ya kwaɓe ma bayi iko da kuma zabi da kuma zabi saboda haka kenan kadariya za ka ga suna jifan ahlus suna da cewa jabariya ne kenan kamar wanda yake da aqidar kadariya ne wanda zai ce wai in dai har ka yarda Allah shi ya kaddara komi Allah shi ya halicci ayyukan bayi to kenan ka zamanto wanda kake shafari ne ya ce to kamar wannan ne ka ga yanzu dan wanda yake kadariya ya tuhume ka akan cewa yardarka da kaddara ta lazumta ma zaman tsawa mujaffira wannan ba zai sanya ba shi kenan sai ka kauce daga hanyar da kake wajala huma jaburina wanda ya maida ahlus sunna jabariya kar jamadat kamar jamadat sandararru allati la iradata laha wala qudra wanda ba su da nufi ba su da kuma wata kudura kawai sai inda aka yi da su wa ka kaulin jahami kamar magana ce ta jahami man kala wanda ya ce inna ma fawqa al-arsh da ya ce man kala inna ma fawqa al-arsh dukkanin wanda zai ce Allah yana sama al-arsh fa kad za'ama annahu mahsur to kamar ya riya cewa Allah abin takaitawa ne a wani dan bigire wa annahu jismun murakkabun in wai ka yarda cewa Allah daidaita al-arshi to kamar wai ka mai da Allah wani jiki wanda aka hahauda wa annahu mushadihun li khalqi cewa wanda yar Allah yana al-arshi ya daidaita al-arshi to tamkar yayi kamancece ne ya ne ya kamanta Allah da halittun Allah to kaga wannan ba zai sa ba sai ka kore tabbatuwar Allah da arshi dan saboda jami'a sun ce to tunda ka ce Allah ya daidaita al'arshi to fa kama Allah guri kenan ka ce kawai akwai gurin da ya ya sassara da Allah kamar ka ce kaza to yanzu nan sai sa ka kore isuwa in Allah subhanahu wataala ba zai sa ba saboda haka dan mara gaskiya ya jefe ka da abu ba ka ce to shi kenan bari ma yin kaza a ba wani lokacin da yahudawa suka dinga aiwanta al'umma ta musulmi kaga na kaurace ma mata da abin nan lokacin al'ada kaga wani daga sabai sai ce a falaru na fi hurun ya rasulullah to shikenan ma sai da yahuda suna faɗin wancan ba ma za mu kusance su ba sai mun zara su a kenan duk saboda makinka ya faɗi magana ya ce bakka kaza to wannan ba zai samu ka tsakkar da tafarki saboda kawai yan ɗarika sun ce a ahlus sunna suna ce annabi mutum ne mutum ne kamar kowa wannan ba zai samu kuma in ka zo ka ce to gaskiya kamata mu ma ne wannan ayoyin da muke faɗi ya kamata mu canza sauri suna ce mana kaza ka gani kaga ban yiwa ne da saboda irin wannan sharurrukan da suke faɗi da saboda suna cewa alu suna musu sa annabi saboda ne yasa musu baka ce musu kawai mu wani mu dan taru a dan haɗa wani wannan kawai a zo a yi karatu lokacin su gani an yi ba dai maulidin ba ne ne kawai shi ke nan kaga ba ce wasu wani kawai don ka ce mun samu shi ke ne mu dawo mai zo da dawo wa ka kawalin jami'a wani mutazzila kamar jami'a da mutazzila ne da suke cewa man kara inna lillaha inna lillaha ilman wa qudra na wani
من قال إن لله علم وقدرة فقد زعم أنه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يكون إلا بجوهر متخيل وكل متخيل جسم مركب أو يركب فضل ومن قال ذلك فهو مشكك لأن الأجسام متماثلة ومن حكى عن الناس المقالات وسماه من هذه الأسماء المحبوبة بناء على أسئلته التي هم مخالفون له فيها وهو وربه وهو وربه والله من ورائه بالبصار ولا يحيط النخل الكبير الا باهله.
نعم. مالك وكقول الجهمية والمعتزلة kamar da yadda firkatul jahamiya mabiya jahagunan safwan wal mu'tazila da kuma firka ta mu'tazila mabiya wasir bin asa suke cewa suke jifa ahlus sunna da cewa man kala duk wanda kuka ji ya ce inna lillahi ilman ya tabbatar ma Allah da siffa ta ilimi wa qudratan duk wanda ya tabbatar ma Allah siffar qudra faqad za'ama annahu jismun murakkab wanda kaga aqida ta jami'a da mu'tazila su nufata ne suna kore ma Allah subhanahu wa ta'ala siffofin shi to duk wanda zai tabbatar ma Allah siffa ta ilimi da qudra suka ce faqad za'ama annahu jismun to kamar tabbatar da siffar waccan kamar yana riya cewa Allah jiki ne murakkabun kuma abin hahaudawa kenan ya ce Allah yana da ilimi yana da kaza wai kamar waɗannan wasu siffofi ne ya mai da Allah kenan wani abin haɗawa abin rakkabawa wa huwa mushabbihun suka ce to duk wanda ya tabbatar ma Allah siffofin waɗannan ya zama to mushabbi ya na hadin sifat suka ce saboda ai waɗannan siffofi ne ilimi kudura da sauran sifat a arabi waɗannan arabi ne aka ce arabi jam'i na arabi aradun alhaja wadda take ta falasifa shine allazi la tubutu li nafsi abinda bai tabbata da karan kanshi kamar misali a ce ma wari baki dogo gajere misali a ce maka ta ga yanzu misali shin wari wani abu ne tabbatacce ka ga wari siffa ce ta wani go tsawo ko gajere wani jiki ne ai ba jiki bane gajar ta tsayi ai siffa ce siffa ce ta wani abu wanda yake shigi go launi siffa ce ta abin da yake ciki to suka ce kenan da an haɗe siffa saboda wai siffa ta ilimi yanzu aka ce ba mu ilimin ka mai komai ilimin ka ya za ka yi amma ai kaga ka gaya akwai ilimin ko to mai ko ilimin ka ko gwada wani ilimin ka ina yake kaga babu saboda mi arabi ne amma kuma kara akwai ilimin to kenan sun da wani abu ne wanda akwai shi amma kuma bai tsaye da karan kanshi siffa ce ta wani wanda yake jiki to shi yasa ya suka ce kamar kudura ya ka ce kana da ikon kai kaza ya ka ce ba mu kudura ka ba mu kudura ka amma kaga ai kana da kudura in go suka ce to waɗannan abu arada ne wal aradu shi kuma aradu la yaqumu illa bi jawhar ai ba ya tsayuwa sai da jawhar ai ba ka ce ba na ga ilimin muka a can gurin a tare sai dai a ce a kai yana nufin masu ilimi yanzu ka zo ka ce mana kai can ga talin ilimi kaga yanzu ne za mu ce sha za mu kaga malamai kaga dai amma ba ce ba in ku haka ce a ilimi ne wani ilimi ka so ta za zo ne ya samu ya ce to saboda la yaqumu illa bi jawhar wannan abu ai ba su tsayuwa sai ga jawhar jawhar shine abin da yake tsayuwa ga kanshi wanda kuma arazi zai zama siffa ne na jawhar mutahayyizan wanda yake ya tattaru ya aka ce asahayyus ibara ki anil makan akan makan guri ko kuma kudura wasu daga mutakallimun suna sanya kulle kenan suna ta kulle jismin mutahayyi duk wani gangar jiki mutahayyi yanzu ai ka ganin gurin tahayyarsa ila nan ka gani ko an mutahayyizan ila fi'atin saboda haka kenan suka ce kenan illa bi jawharin sai da jiki mutahayyizan wanda zai taro zuwa ga wa kullu mutayyizin to da abin da zai tattaru kuma fa jismun murakkabun suka ce duk abin da za a samu arabi ya tattara a tare da shi a ce ilimi a ce rayuwa a ce kaza a ce kudura a ce wannan kenan ya nuna ni tunda shi wannan abin ba zai tattaru ba sai a jikin mi sai a cikin wani ganga wani zafi wani abu suka ce to kenan yanzu in muka tabbatar me da siffofin waɗancan ilimi kudura kaza kenan yanzu dole su kuma ba inda za ka same su sai a cikin mi ya a cikin wani zafin wani abu ko sai a gangan cikin wani abu suka ce to in muka yarda da Allah yana da waɗannan kenan mun maida shi fa jisun murkabu kenan mun maida shi jisuni murakkab aw jawharun faradun ko kuma jawhar wanda yake farad shine jismi wanda bai ko dai zaman to jawhar wanda yake murakkab ko kuma faradun faradun wanda ba za a iya ciro wani abu ba daga cikin shi wa man qala zalika suka ce to duk wanda ya faɗi wannan ya ce Allah yana da siffa ta iko ta kaza ta kaza fa huwa mushabbi to kenan ya kamanta Allah da halittun Allah saboda a iya sanin mu ne da ilimi da kudura da kaza duka wannan siffa ne ne na halittun Allah to kenan in ka ce wai mahalicci yana da waɗannan kenan yanzu ka kwatanta mahalicci da kuma halittun shi wannan mutum molan kai kaga dai a Qur'ani ba inda zaka ga ana wazance arabu ana ma zancen jauharu ana maka zancen babu zancen wannan a suna ma baka ga wannan shirma kenan wani abu ne yare ne can daban suka ɗauko na ilimin maguzawa kuma suke son su musulunta da kafirci ka san ba abu mai wahala kamar ka ce kafirci kake so haram kake so kamar da halal wai ai wai so kake kamar da halal ne zama halal daga ai gama gangare alade ne kake so ka mai da halal kaga aiki kenan to su famar da suke kenan wai su mai da haram halal a mai da kafirci a wanke shi a mai wanka ya zama musulunci wani ruwa ne zai iya zama ya mushi wannan wannan ne liyan al'ajisama mutamatsila suka ce saboda jikuna mutamatsila masu kamance ce wa man haka anin nasi shekul islam dan ya dawo ce man haka anin nasi yace kaga duk wanda yake haka sauwa daga mutane al-maqalam maganganu ko mazahibi haka to ce a a aqidodi da su wa tamam bi hadhihi al-asma sai haka to yace wanda yace kaza ya kaza ne wanda yace kaza kaza ne ya dinga irin wannan al-maqduba ya dinga kiransu da sunaye na ƙarya bina'an ala aqidatihim ginu akan aqidar da suke kai sai dinga musu laqabi allati hum mukhalifuna lahu fiha aqidar da suka saba mishi sai dauko yace wanda yace Allah ya risa da arshi to kamar ya maida Allah kaza wanda yace Allah kaza kamar ya maida Allah kaza saboda ni saboda aqidar ta saba ma ta shi fa huwa rabb shi da Allah shi da Allah sai kuma zan ce duk wanda zai da shi da Allah karshe kenan eh duk wanda zai so ya kariya da mutum kana kan tafarki mai kyau yace bakka san Allah yace bakka wa annabi salati yace bakka fice kai yace ma kai annabi ya ce in an in an ganka ma kai nutsu sallah ma yace an ce alamu ma da za a gane kama za ga kana sallah kan nutsuwa karshen dai suka suka kaga ai haka suke ciya annabi sallallahu alaihi ya ce mutanen za su zo ka karatun su za ka raina karatunka wai saboda kana yin tajwidi in ka kakkara sun sai ka sallar sai ka rena sallaka wai saboda suna yin sallar da nutsuwa in ka kakkara su za ka rena naka to yanzu wanda zai waɗanda abubuwa in mutum ya kai nan kawai dai ka ce shi kenan shi da Allah mai ɗaukan gaskiya ɗauka shi kenan wannan kuma shi ne sabbin asabi da kuma su masu wannan kamar yadda ta shekul isra ne a baya wani su ma sun san makan gaskiya ne Allah yadda za ka samu wani da kai zai ka ce wai da Allah malam ya kaza wallahi da kai tabbatarwa da shi kwarai ko wannan hanyar yadda shi kuma jiwa haka ne suna yi yawa za su ce maka haka ne wani abu to kuma wanda yake yi kana jifa shi kana mai yarbe wallahu min warahi bil mirsad lalle Allah yana bayan shi yana a madakata yana kiran shi za a je lahira gani wala ne kul makar sayyid ila gari kuma mummunan makirci zai tsamkaye gaba shi ramu ita gina shi ga gida yanzu sa abin jabbar na san kamar wani irin ƙarya ce sharri ki ba wala yakul makar sai illa bi ahli yanzu ina yake kaga yadda aka waye gari ne karo ma kana ga tani shi kusanci gurin Allah kai wasu kafaran ma suke ga kai wannan ke tashiwa mu kan wannan ya mu rashin mutunci to kaga kirin sama yana ga cewa kai wannan abin da aka kawai a fafa shi kaga abu yayi muni biya to haka kuma za ka ga duka waɗanda yanzu ina su jihar bin safari jihar bin jira duka ina suke ga gani irin su bishir bin giyas almarisi duk ina suke irin su hasil bin asa duk babu su jihar bin jira duk waɗannan ga suna babu su kuma ma kirkin su suka yi ya safka a kan karshe su sun zo mutuwa sun mutu a ɓarɓarce sun zo daga za kuma haka ne ka bi a hankali a sannu in ba haka nan ba akwai ranar kin dillanci sai ka zo barin duniya za ka gane kuranka ka yi sajjul an sabilillah irin jire za ka zo sai ana rage daki wani kuma sai wasu su zauna a kohon likita kohon dakin da ya haji sai a hana kowa shi kai da ba da kaga an cewa ba shiga gurin mana kawai akwai matsala ba sai ba kyau kawai sai ba kyau a ka'ida a shiga ba mana yi jawabi sai mana yi nasiha ku rike wannan tabbati hanyar nan ku rike ta ne amma kaga an zo shiga an hana kowa shiga an ce ba shiga gurin mana to akwai matsala mana ya yi gobe da ya za a yi dama ka ji da suna ka kashe wancan kama wancan kurciya kama wancan kaza ka raba wancan da matar shi ka rike da wancan ka tsaya da wancan kama wancan kaza ka hana abu ta farkin gaskiya kuma ka san gaskiya gaskiya ce ka dinga shari da kazafi da yarbe duk wannan sunna da kaga ana karanta babu a littafin da aka zo wanda ake karantar da addini wanda za a ce ma ga yanda za a yi kaza ga yanda duk aka ka kitabun da ka bayan da ake ce maka a je a yi alƙalin ma a yi wani a yi duk wannan abu su zama kanci kame duk inda za ka ga littattafan da yadda ake karanta su a tsoro kurun addini ake koyar sunna ne a ciki kawai aiki ne ba a yi risala nan ta abu muhammad abdullahi bin abi zaid al-qaira wani dala ina ka ga matsala tun daga mukaddima har zuwa karshe karshe ma yadda bai barka ba ne kawo ma adab ne gemun ne da suke zagi da sage wannan da suke zagi domin duk ya bayyana wani aƙida kuma da farko tun daga farko ina muke da ja ita ba mu ja aƙidar nan aƙida ce wadda take salafiyya aƙida ce wadda take ta sunna to amma karatu yayi nan kuma abin da an karanta karatu ga shi kuma san gehe an fassara ma ɗalibi ba daidai ba ka gani wani lokaci ne na koya ma ɗan kitabun bin shafi na shehu na na na ibn wannan na ɗan koli ya zo shi yaron ne ya gaina tahiya masallatai na wani suna shi ne shi kai zo nan duka bai kodin za ka yi dole sai ka samu wani bida ana ya kanta shi ne aka zo ana karanta kiran sallah da irin bid'o'in nan da irin allahan da ake kamar na wata sai ce ba irin ne izana ba ya aka zo ka zaka ce ba irin ne izana ba ya aka zo sunna da ake yi sai ce amma ba irin na izana ba kaga karatu yayin nan kuma shi ya yana wannan duka yana daga sajjul asali da alakaira wa jama'ul amr abin da ya tattarar da lamarin gabaki daya anna la tasama mumkina fi ayati sifat lalle rabe-rabe waɗanda suke kasantuwa a ayoyin da suke bayani akan sifofi a hadisi sifat yanzu ba nan karshe ne ko karkarewa ce ba karkarewa ce yanzu a yi sittatu aqsam kaso shi ne kullu qismin alayhi ta'ifa min ahli qibla kowane kaso akwai wasu tsa'ifa daga ahlul qibla daga musulmi da suka makalkale ismani ya kula ne sajiri ala zawahiriha akwai kaso biyu wanda suke cewa ayoyi da ahadith sifat ana gudanar da su tana gudana a bisa zahirinta ahlus sunna sun tsaya akan tabbatar da su a bisa zahirin su amma kuma Allah ne ya sa hakikanin me kaifiya su kuma wanda suke mushabbiha sun tsaya akan zahirin su tare da kwatantawa da ni na halittun Allah kaga mushabbiha da ahlus sunna duk sun tsaye akan zahiri shi yasa karatun da muka wancan satin kaga in mutum yace ala zahiri ha dole ana bukatar ne tafsiri a tabbatar me yake nihi da wannan wa ismani yasqutani su kuma kaso biyan sun yi shiru da suke komi ba kai akwai alwaki fa kamar da yanda wannan suke kusa ko akwai masu akwai wanda kuma su rabi alima sau da haka su kawai suna ce Allah ne ya san kowane wani su sun ce ba za mu ce komi ba su kuma waɗancan sun ce a'a waɗannan kawai a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala amma al-awwalani biyun warko fa ismani sun kasu biyu hadu ma ɗaya daga ci man yujriha ala zahiriha masu gudanar da hadisai da ayoyi da sifat a zahiru wa yaj'al zahira an jinsu sifat al-makhluqina suna sa zahirin irin da sifar halittun Allah fa ha'ula al-mushabbiha wannan zuwa ke ce ma mushabbiha Allah ke laysa ka mithli shay'un hal ta'lamu lahu samia wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk wanda zai kamanta Allah da halittun shi to ya aikata kafirci Allah da ba halittun Allah da ban duk wanda zai game abu biyu zama daya ke ne aikata kafirci wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa wal jama'a fa haula mushabbiha wa madhhabuhum batilun mazhabin shi to mazhabi ne ba sace an karahu salaf sahabbai da tabi'ai sun yi inkari ba kai wa ilayhi tawajjaha ar-radd bil haqqi a gare su ne ake mayar da ni raddi wanda yake na bil haqqi raddi wanda yake na gaskiya raddi wanda yake na gaskiya to da haka kan su ne ake mai da raddi kuma suna daga wanda suke hakikan ire-iren aqidar waɗannan akwai wasu ma cikin jahmiya suna da aqida ta tashbih kamar al-hukumiyya ma'abuta mabiya hisham bin al-hakam ar-rafidi suna riya cewa Allah yana da jiki guda yana da kaza yana da farko yana da tsayi yana da kaza suna kwatanta shi da halittu akwai aljawaliqiyya su kuma mabiya hisham bin salim aljawaliqi su ma arrafi dan shi ne shi ma su ma suna riya cewa Allah sura da adam ne akwai alhiwariya su kuma mabiya alhiwar wanda shi koyi mai dinga siffanta Allah shi ma da duk siffofin halittun Allah illa kan wasu abubuwa guda biyu gemu da kaza da fudda ne akwai kuma wanda suke mushabbiha daga cikin kuma guda su sufiya wanda su kuma suke ahlul hulul wal wal istihad masu aqida hululiyya su kuma a bangaren sufaye su ma suna da tashbihi masu aqida hululiyya guda su sufiya kamar yadda rika na masu cewa na Allah ne kai ma Allah ne waye Allah ne kaga kenan yanzu mi sai suke mai da Allah yana da yana iya shiga cikin adam ya bayyana a surar kowa suna da aƙidar Allah zai iya shiga cikin bishiya zai iya bayyana a cikin mutum zai iya bayyana a cikin kaza shi ne sai a ce wane ma Allah ne wane ma kaza wane ma kaza wane ma kaza to wannan su kuma bangaren yan tarika su ne ahlul hulul wal ittihad su ma da aqidar mijazi tashbihi ce mushabbiha ne su ma su ma mushabbiha ne akwai a cikin alkarramiya a firka ta karramiya su ma akwai mushabbiha wanda su ma suna riya Allah subhanahu wataala jiki ne duk waɗannan magabata sun yi musu rafi sun mai da musu martani duk littattafai na magabata na sunna za ka yi suna martani ga waɗannan wasali kaso na biyu man yajriya ala zahiriha masu gudanar da waɗannan dalilai na qur'ani da sunna ala zahiriha amsa zahirin ta Allah iku bi jalalillah wanda ya dace ma girman zatin Allah duk ayar da ta zo ta ce Allah yana da siffa kaza Allah ya ce yana da kaza sai mu ce kwarai ku Allah yana da yaya kai fi ya sake ba mu sani ba Allah ne sani saboda ba mu taba ganin zatin Allah ba ba inda za mu san ga siffar yadda zaka Allah ne amma tun da Allah ya faɗi to wa dole wajibi mu sallama in yanzu Allah ya ce yana da kaza sai muka kore ko muka yi tawili ko muka kwatanta ai duk mun faɗi ba mun yi alƙawari ala labi la ilaha ba ta qulu ala zali ma la ta'lamu kuma sannan mun yanko kajamin ma Allah ƙarya kama ɗan uwan kama mutum ƙarya iya da kaba irin su to ya kuma ka ɗauko ƙarya ka jingina ma Allah mutum ne za ka zo ka ce yana da kaza yana da kaza sai ya karan ka kuma ka yi sako gurin Allah to kuma yanzu Allah ne za ka kwatanta ka siffanta zatin Allah da abin da ba siffar zatin Allah ba ko kuma Allah ya faɗi kai kuma ka musunta ka ce ba haka ba kama kama yujri zahiru min alim kamar yadda suke gudanar da suna na al'alim kaga al'alim Allah yana shine al'alim kuma yana da siffa ta mi al'ilmu Allah ya ba bayan shi siffa ta ilimi yanzu ka ce ilimin ilimin Allah daidai kana ilimin halittun Allah ne kaga Allah ya ba bayan ilimi amma Allah ya ce ma uzaitu min ilmi illa qalila ilimin namu kamar babu shi ne ma a wurin ilimin Allah shi yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam Allah ya ce ne ka je gurin annabi Khadir majma al-ma'arin kai karatu kaga a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo da suka hadu suna gefen wannan mahasar teku guda biyu sai ga wani dan tsuntsu ne ya zo ɗaukaci ruwa ya ɗaukata annabi Khadir ya ce kaga wancan tsuntsun da ya ɗaukaci ruwa ce ya ce ilimi na da ilimin kai ilimin duk halittun Allah a gurin ilimin Allah kamar yadda wancan ya ɗaukaci ruwa ya rage wani abu a wancan teku ya ce يجوز بك حتى في المسلمين وأوجد من العلم إلا قليلا yanzu kai ne za ka zo kawai Allah maka ba Qur'ani ka zo kana ba kanka aiki wai ka ce ka gwada da tunaninka ilimin Allah subhanahu wata'ala wanda kalmomin Allah da za ka tattara duk tekuna na duniya min ba da saba abhurin bayan su ka ɗauko tekuna guda bakwai ka hada duk wani icce da ka sani ka fece shi ka mai da shi alƙalami to yanzu sai tekunan sun kare alƙalimman sun cinye kalmomin Allah su kare kagin yanzu nan ƙur'ani dan Allah tafsirin ƙur'ani inda za ka buɗe balle ballen tafsirin ƙur'ani a duniya ba inda za ka ɗora kawasai a sama wani tafsiri da tafsiri na ƙur'ani ƙur'ani kawai kowane lokaci kuma kowa tafsiri ke kaɗan sun dai da aka ware tafsiri na ƙur'ani kowanne yanzu yau in malami ya tsanci wannan shekara in ya zo shekara ga sai ka abun ba dai bane in yayi kaza sai ka ga malaman ma su rubuta wannan tafsiri wannan ya rubuta wannan wannan ya rubuta sai ai tana tace kansa in yanzu ka karanta kai tafkan dogo in ka dawo tafka za ka kare yi sai ka gota fahimta kuma ta daban balle a ce da tadabbu kai aya ɗaya ma ɗauke ta ka masa karatun tadabbu in ka ida an ka koma sai ka ga wani ilimin da ba kama fahimce shi ba tadabburin qur'ani da rubuta dole فالعلم تاتا تدبر القرآن آية القرآن ne ka ɗau don Allah ka gwada aya ɗaya kawai ka yi kiyamu ne in ka je ka zo Allah in ka ida in ka ƙara karanta sai ka ji wani ilimin da kawai ya ma wani aka yi ma ban gano wannan abu a baya so ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya za ka kwatanta da abin nan al-alim wal qadir wal rabb wal ilah wal mawjud wal zat wal hawi zalika da makamantan waɗannan ala zahiri a waɗanda duka suna ta zahiri Allah ya kubi jalalina wanda ya dace ma girman Allah fa inna zahira hadhihi sifa mabayyanin waɗannan sifofi in fi haqqil makhluqina a haƙƙin halittun Allah in ma jauharu ko dai zama wani abu ne wanda yake jauhari wanda yake tsaye da kanshi wa in ma aradun qa'imun ko kuma ya zama wani aradi wanda yake tsaye da yawa misali fal ilmu wal qudratu wal kalamu wal mashi'a wal rahma wal rida wal ghadab wa nahwi dalika fi haqqi al abd a'rad kaga haƙƙin bawa ilimi guda mun ilimin ka kudura ba ni kudurarka zance ba ni zancenka mashi'a ganin dama ba ni rahama ba ni rahamarka yarda ba ni yardarka bacin rai ina bacin ranka yake misali yanzu ka ce kai na ga filin bacin rai a can na ga taron bacin rai a can so mine ne ko bacin rai kaga a haƙƙin ɗan adam waɗannan ara da ne abubuwa ne waɗanda suke ba jikuna ba ne ba ba abu ne da za ka gan shi gashi a zahiri walwaja wal'ayi amma fuska yadu ayo fi haƙƙi a jisa haƙƙin ɗan adam kuma gangar jiki ne kaga in ka ce na ga huskoki huskokin mutane ne in ka ce na kaza kaga an san me huska ce wani abu ne da yake fa idza kana Allah mawsufan inda amat alim isbat فإذا كان الله موصوفا عند علامة على الإثبات يجي إن يزمن الله سبحانه وتعالى أبن صفا تاواني وجن دب ما تتبتر تسامور الله شابي أن له علما الله ينال علمي وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك أردا كودا هو النبى أرضي بني يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين yana halitta irin abin da yake halitta ga sifofin halittun Allah in an ce Allah yana da kaza yana da kaza wannan baya korewa kuma a ce ni halittu Allah ya halitte su suna da wannan to ja su an yakuna wajhu Allah wa yadahu laysat ajsam kenan halitta tun daga dan adam ma ba jiki bane ba ga dan adam ma ilimin kudura kaza ba jiki bane kenan haka a zatin Allah subhanahu wataala wadansu abubuwa ne wanda laysat ajsam saboda haka yuzu alaiha ma yuzu ala sifatul makhluqin yana halitta irin abin da yake halitta ga dukkan halittun Allah na yarda kana da ilimi amma ya ilimin ka yake ba ni ban san ba hakika da ilimin ka to haka Allah ma ka yarda yana da ilimi amma yaya siffar ilimin Allah yake baka sani in dai kuma in ka yarda fa da akwai Allah ka yarda akwai zatin Allah to ai halittun Allah ma suna da zati yanzu saboda kuma akwai mutane su ma suna da zati sai nuna kenan da zatin su da Allah ne wa hada هو المذهب الذي nan gurin zai shiga mai da martani ga cewa bai zama tabbatar da tabbatar da zatin Allah to bangare ne ya tabbatar da kotun zatin Allah ma'ana in dai ka yarda akwai zatin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka yarda halittun Allah su ma suna da zatin kuma ka yarda dan halittun Allah da kwai su kuma da kwai Allah wannan bai sawa ne ya zamanto zatin su ɗaya da zatin Allah to haka yake da siffar zatin Allah ba ɗaya bace da siffar ne halittun Allah kun gane ba dai ka yarda ba akwai zatin Allah to shikenan halittun Allah ba ai ka yarda su ma akwai zubo to yanzu kenan ai ba duk abin da in akwai shi bane da yake lazumta sai zama ɗaya da Allah to haka kuma siffofin da siffar zatin Allah da siffar da Allah ya ba halittun Allah wannan ba nuna dan Allah ya ce yana da siffa kaza kuma halittun shi suna da siffar sai ya nuna kuma dukkan abu guda ɗaya ne wannan baya lazumta kenan da ya zo tsaron kan shi ne za mu tashi a karatu na gaban insha Allah ne karatu ne kenan ƙara shi ne akan abin da ya shafi wancan yarfe da ake yi ma wanda suke tafarki wanda yake na gaskiya sai kuma yadda malam ya yi magana akan nuna rashin daidaito dan saboda tabbatar da siffa da siffofi na zafin Allah subhanahu wa ta'ala inda kuma ya raddi ga mutakallimun da irin abin da suka yarda da shi na abin da ya shafi falsafa shi yasa ibn qayyim ce wa bisalahi wa bisalahihim ardahu da makamin su shekul islam sai zaman to ya rusa kaga nan gurin shekul islam yayi amfani da falsafa wacce suka yarda da ita suka miƙa wuya sai ya rusa su da irin nau'in ilimin da suka yarda da shi to dan shekul islam ya karanci falsafa kaga a babe ne na ta'limu sharri la sharri la kulli tawqi wa man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqafi gani da kai wani ya zo yana wani birin birin yana ma mutane wani daba daba sai ka tsaya ka kalli wannan daba daba nashi da kyau gobe da ka zo wani guri ka ga wani yana daba daba sai ka tona mai asiri wannan ba laifi ba ka kwakwada kida da kyau sai ka ɗauko littafi daga littattafan sihiri na bokanci sai ka rika ka karanta kai hau ba nan kai bokancin ba sihiri dan ka gare ga tsiyar da suke ga hanyoyin da suke bi saboda gobe in wani za ka tona mushi asiri saboda ka san abu saboda in baka sani ba sai baka in baka sani ba tsoro zai baka annabi Musa alaihi salam da za tura shi wajen Fir'aun ai sai da Allah ya umarce shi kan yaje ya saki sandan sa shi ya ga yaya take saboda shirarin kafin ya zo sun kara to in baka tsaya ka karanci wannan ba yanzu wani karamin boka sai kira kai ma barazanar banza da amma da ya ka san kawo shirmanci ne shirman banza ne ka gani ka san kawo bokanci ne shirme ne za ma ka ce mai kai wani abu wanka za ka kada ko ne mai kai banza ce suna irin wannan wanda ka yi Allah tabbatar da dalilu insha Allah ta ta ya zo karshe karatun zatin garma kusan shi ne na karshe insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da mu ya tabbatar da dalilu da mara yau mu albarka mu kama jiki mu jajirce a wannan wata wanda yana da sunnar muhammad sallallahu alaihi wasallam yawan da azumi na nafila a wannan wata din na sha'ban saboda haka mu yi kokari mu yi lokacin mu ta hanyar fahimtar ranaku na shi kuma mutum yana iya imma ranaku masu fadala litinin alhamishi imma sun uku zai yi amma in zai samu ya abinci ashirin da wani abu duk dai gwargwaron yadda abinci wanda bai saba azumi ba ko kaɗan ne wanda ya saba ya ƙara haka irin wannan abubuwan suka zo ta saba litinin alhamishi sai kuma ka ƙara wata rana in ka saba uku a kowane wata sai kuma ka ƙara in irin wannan lokaci ya zo don saboda ka samu ka san rikici wani gwargwado na ibada saboda rayuwa ba ta da takwas kuma a irin yau muna samun nuka wanda ibada ana da tsada dole sai an yi hakuri sai an daure sai an jajirce kamar gobe ka ga shikenan watan ya fita to sunna sai zama fara tsara yin azumi a shi kowa nan kanka ya faɗi hikima din ya ce kenan mutane suna da fara a wannan wata ne sannan kuma ana kai ayyukan bayi ina son ya zama ibada ta da za a kai da akwai azumi a cikinta kuma Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi yakan tsinkaye ga bayi a sha biyar ga wannan wata Allah yana tsinkaye zuwa ga bayi ya dubi gare su a duniya ya dubi gare su sama ta ɗaya ya dubi al'umma kuma Allah ya gafarta ma duk mutane in ban da mushriki da wanda suke gaba da juna da wanda suke gaba da juna da mushriki da masu gaba da juna saboda ita gaba dama ba a mansa har ka shiga ma ramadana da gaba akwai bala'i kawai a nemi a sasa wanda kuka kawai wane na san nama ba daidai ba shi to sai mu kawai a daidai eh wane kawai nama ba daidai ba ka san kada shi ma in ya san shi in kawai zai ce ani ne da shi kawai a daidai ne dan kawai a wasa kawai sai da abin daga nan dan saboda a samu ibada da zaman to ta amsu amma irin wannan tsalloli kuma na daren sha biyar kamar raka a dubu kenan wannan duk bida ne ko ko wani nau'in zikiri ko karanta kaza duk wannan mun tabbata ba lailatul nisfi sha'ban ba wata ibada da aka bambanta duk hadisan da suka zo akan bambanta ibada mun tabbata ba in kaya dai Allah ke ma bai amma ba ce ba dan ana nan in kaya kuma ga wata ibada ga wata sallah ga wani kaza ga alƙura ka ada ruwan lawa da wai ka sha wahala ma aka je a rike ka likita ramadanan ma ka rasa shi kuma sannan tsirawa an yi rabi shi ma bai tabbata ba jamshiki da wani duk wanda zai tafi da babu wani azumi da sun zabo wanda za mu zabo duk babu kawai azumin ka za ka yi kai azumi babu wani fifiko duk wannan ƙarya ce ba bai tabbata ba wata ibada ta lele ta nisbi shabana ba ta tabbata ba abin da ya tabbata Allah yana tsin kaye ga duniya amma wata ibada wadda aka ce fance lele ta nisbi shabana duk suna daga ibadu waɗanda suke tabbata ba da amma yin azumi na watan shabana azumci gwargwado mai yawa wannan ya tabbata wasu wurgicika da wasu zikirrika da wasu abin da wanda suke kafiyata ko a lailatul nisfi shaban ko a duk su tabbata ko wadannan mutum ya yi kanshi daga ibada wanda take ta bid'a ka je lahira bid'a dai bata samun maka aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Muhammad اللهم لا نسألك ولا نسألك ولا رب لا نسألك ولا رب لا نسألك ولا رب لا نسألك ولا رب لا نسألك ولا رب لا نسألك باطل أثر اللهم اغفر لنا ذلك اللهم اغفر لنا ذلك اللهم اغفر لنا ذلك اللهم اغفر لنا
الله